يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتقع فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر أرب أرب حوائي soyayyar abin zaɓin Allah annabi Muhammadu Dishehu ya cakudantu da wato murmuri nawa shi ne cikin damiri na wato cikin zuciyata ya cakudantu da kulliyata da juz'in juz'i na duka na jikina son annabi ya cakudantu da shi son annabi shine sirri na bato ɓuɓɓuya na asirance wa mazharin kuma shine mabayyana ta soyayyar mazala idan hasken wata ya haskaka ya haske bau lizikiri ne ko sai an karkata zuwa ambatan manzala saboda na san wannan hasken na wata ya samu wannan haske ne da san annabi ni ma sai in miƙe in daɗa miƙawa in daɗa zage damtse da ambatansa da ƙara soyayyarsa san annabi shine haske shine girma shine ɗaukaka da ambatansa ina ambatan manzala cikin dukkanin abun gani wa manzarin da mai ganin duka abun ganin da abun kallon duka ina ambatan manzala cikinsa ina ambatan manzala nan da haɗuwa da masu sabon waƙa kyawawan mata masu gina'i a waƙa masu raɗa murya daɗin sautinsu ɗinnan kawai ni sai in ta ambatan manzala yayin da abin ɗanɗano ya yi daɗi na ɗanɗana shi sai in ambaci manzala abin da yake nufi da wajen jin gina'in waƙan masu waƙa na mata ina ambatan manzala ma'ana da ya ji sai daɗin wannan sai tunatar da shi manzan Allah kawai duk wani abu mai daɗi mai zaƙi mai daɗin ɗanɗano kuma da ya ɗanɗana shi ya san daga manzan Allah ne daɗin sai in ta ambatan manzan Allah ambatan manzo Allah shine rayuwata shine kuma abin ɗanɗano na shine mai sa ni maye na bugu ambatan manzo Allah na ambatan manzo Allah yayin turar bala'i ko da ya faru duro mana manzo Allah kawai muke ambato sai bala'in ya gudu kishiyar bala'i shine alkhairi abin daɗi da ya zo mana sai mu ambaci manzo Allah sannan sai mu ji daɗin daɗin saboda daɗin da muka ji da farin cikin daga manzon Allah ne ina ambatan manzo Allah a cikin gaiba nawa ba na nan kenan kamar ba na fa ko ne tafiya ba na nan nayi giya misala mahadari misali ina mahadarta ta ina nan da ina nan da bana nan na tafiya ina mukimi musafiri duka aiki na ambatan manzo Allah ina ambatan manzo Allah wajen masoyi masoyi manzo Allah dan uwana anil fayrati tijaniyati an muka hadu na ma muna narke cikin manzo Allah to da mun hadu sai ambatan manzo Allah ba ma ambatan annabi kawai ban zama ina manci ambatan manzo Allah ba lokacin haɗuwata da ajanabi abun gurɓatawa rai mahasadan annabi kenan masu cewa annabi kaza kaza masu raina ma'aikin nan dai kun dai san su to ko da su muka haɗu sun sani ba na barin ambatan annabi yi da gaske kenan yi da gaske shi da gaske a hazara Allah ana birge Allah ka rike annabi ka so annabi ka yi da gaske duk abin da mutum zai yi da gaske yi da wasa shi ne matsala shi sa ni kowanne suke da wata aƙida ta banzan da suke akwai masu yi da gasken masu yi da gasken to su suna birge mu kamar da muke tijariyar da ɗariƙar da failar da gasken to can bangaren ma mu ma an mun ga masu yi can da gasken suna burge mu don me yi da gaske fa ba abin wulakantawa ba ne abin yabawa ne a kowane bangare ne da in ne da gasken yake lillahi in yaga gaskiya zai bi amma me yi da munafunci da wasa ɗariƙar baka dariƙa sai a gida ko to ko ba sun izala wasu ma ai hakan ne to masu yi da gasken su ma ana jinjina musu in karke da gaske to to ana so ko mai mutum zai yi da gaske ko musamman mu da dama gasken ne annabi muhammad ne eh to shehu da gaske yake shi sa ce na ambatansa wajen masoyi ina ambatansa ma wajen maki mahasadin ba na fasa ambatan manzo Allah duk inda nake Allah ka daɗe mana haka ni in yas ban ga wani abin kyautatawa wani fuskan manzon Allah ba babu wani kyawu wannan fuskan nan ta mudassiru duk wani abu mai kyau ba fuskan manzon Allah ba to ba mai kyau ba ne kuma duk wani abin da ka gani da kyalle kyau to daga fuskar annabi ne kyau dan tsananin so muradi na kasancewa ta mustafa ainihin ainihinsa na zama shi kuma ya zama in ba haka ba kuwa mutuwa ta cikinsa shine abin nema na shauƙan dan tsananin shauƙi da soyayya li'unsiri ga asali na shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don jin daɗi da yake cin aljannatin Ubangiji da hasken manzan Allah ba ne. da kullu mubassari dukkanin abin sawo basira ba zai yi shauƙi ba zuwa katar nan aljanna shauƙin da ake na aljanna Allah ka sa mu cika da imani ka ba mu aljanna ka sa mu sha alkausara ai da alkausaran da aljanna duk kayan manzo Allah ne cewa aljanna da daɗin nata da hasken naka da nishaɗin da hasken manzon Allah akai da annabi ne shine shauƙin na annabi ne ake shauƙin wai ba daɗin ke na ai na'am ina ma dai tamanni ina ma dai manzon Allah Muhammadu Rama ya zama mai rura wuta ga barhama wuta soyayya da shauƙi musa'iran naran mai ruda wuta kullum masarin dukkanin rurawa na shauƙinsa ina ma dai ni in zama kamar wato su buɗai ni jikokinsa guda biyu shine saidina hasan da saidina husaini masu hawa bayan manzon Allah in ya yi sujada sai su hau bayansa in zai taso sai ya ɗauko ɗaya ta nan ya ɗauko ɗaya zaunar da su da manzon Allah ya zauna su hau kansa jikokinsa guda biyu saidina hasan da sayar na Hussein haka suke tare da ma'aikin Allah har suka girma.
Wala ya ce siddiƙi.
Ina ma dai in zama kamar ni ne Abubakar Siddiƙo. Kai ina shi ko sai na Abubakar ai kowa ya san yadda ake ai ko? Zancen babu ba buƙatar wani zance ana. Babban waziri, babban siriki, babban amini ko? Sani ya sinaini. shi ne na biyun manzala a rayuwa a mu'amala tantane shi ne na biyun manzala sallallahu alaihi wasallama a imani shi ne na biyun manzala a wajen tafiya fita daga maka zuwa madina shi ne na biyunsa wajen shiga madina shi ne ma na biyunsa tun a hanya shiga a kogo ko allah ma ya faɗa ya zuba filgar ko da zai ƙulu da sahibihi nan sai da na abubakar ya fito sahibihin nan sai da na abubakar ne ko ta ina ma ni ne shi kuma shi ne ɗan ko kuma ina ma ni ne jafaru ɗan abi ɗalibi jafaru ɗaya ina ma ni ne shi babban sahabi ne ɗan uwan sayyidina aliyu na kusa da annabi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce kai kama da halitta ta kai kama da ɗabi'a ta ya Ja'far ashbata khalqi wa khulqi ya Ja'far ya yi murna ya yi murna a gaban manzan Allah ya yi murna har ta kai yana murna har ya tashi ya dinga tsalle yana rawa a gaban ma'aiki annabi ya ce kai kama da ni a halitta kai kama da ni a ɗabi'a dan Allah wannan wani abu ne ya kai wannan da ba ɗan uwansa ne ɗan shaƙiƙin babansa ne kuma kamar su haka saki kamar sa da manzo Allah har ma manzo yana kallon sa yana murmushi yana ganin tsallan da yake har yana gumi har kuma suka haɗa ido da annabi sai kunya ta kama shi sai ya dawo bayan ɗan uwansa sai da na ali karamallah sai ya tsuguna ya ɓuye yana kunya ganin fuskar annabi kuma fahadala wata wara wara'a sai da na ali bin abi ɗalibin ko hadisan ko to wannan shine sai da na ja'faru kenan a lokacin da aka yi shahada a uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shiga shi na a kwance ba hannun dama ba hannun da an yanke dan annabi shi ya ba ya rike tuta fara ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah to a kaida a yaki do kokarin mayaka so suke tuta su musulmi suna neman wanda ya rike tuta kafirai in aka kare tuta duk inda mutanen masu tutar nan yake jikinsu zai mutu sun san an yi nasara a kansu shi sa mai rike tuta sai mai himma sai sadaukin gaske duk bala'in da za a yi baya bari ya faɗi kuma tuta ba ta faɗuwa to sai kafirai suka dinga binsa yana rike da tuta da hannun dama yana faɗa da hagu sai suka sare hannun na dama ya tafi zai faɗi gaba ɗaya tun daga kafaɗarsa sai ya cafe ya kyala hannun ya cafa tutar da hannun hagu aka suka masa jafar ya kama tutar da hannun hagu yana yaki da suka sare ɗaya hannun ya cafe ta da kada baki tuta mata je ƙasa sai da aka cira kansa annabi ya ce ra'aituhu ya ɗiro fil jannati bi janahihi kun gan shi ba hannu ko na hango shi aljanna yanzu nan yana tashi da fuka-fukansa saboda girman daraja ja'far kenan shine shehu ya ce ina ma ni ne shi kuma shi ne ɗin duk mukamin da ya nema an ba shi saboda tsananin soyayyarsa ga maza Allah na'am ina ma dai mi ɗaya rana in zama turɓayan nan na kafar takalmin maza Allah ƙurar takalmin kafarsa ina ma in zama ni ne shi martabar turɓayar ƙurar kafa annabi ya samu ya samu wannan Ina ma dai in zama ni ne asuwaki na amintaccen Allah mai bishara da aljanna asuwakin a annabi yake amfani da ina ma ni ne shi to shi ne shi ya samu matsayin asuwakin manzon Allah. Ina ma dai ni ɗaya rana in zama ni ne ruwan nan na shansa makwalwa ɗayansa ɓot ya haɗiye ni martaba wannan ruwan ya samu wa mil kasin ina ma dan zama ni ne maɗaukin kofin nan na bashir mai bishara wanda yake muna mai haske abin haskakawa da hasken Allah shi kuma idan wannan yana fassara abu guda biyu ina nufin ina ma shi ne faifai da yake kan randa annabi da ake ɗora kofi shi ina ma shi ne wannan faifan ko ku a ina ma shi ne zai da ɗan alisata da yake ɗaukan kofin shan ruwa na annabi a jaka ya rata ya duk inda za a tafi da annabi yana riƙe da jakan manzo Allah ina ma ni ne shi bawan annabi ko to kaga jaka ce ta manzo Allah da kofi a ciki da kum da kwalli na annabi da madubi saboda tsafta tana cikin jakar kullum in annabi zai fita da tafiya nisa zai yana ɗauke da wannan shi ne cito duk wanda kace ya yi amma ina ma ni ne tardan wannan murfin randar in kuma ina ma ni ne zainu yaron hadimin manzo Allah mai ɗaukan kofin duka ya yi shehu kuma duk ya samu don matsayi ne da ya nema kuma duka an bashi na'am amma dai ina wa raina wato ba ina ba wa raina haƙuri duk wannan abin da na nema duk da ya samu amma duk da haka yana ba rai haƙuri bil wisali da saduwa da manzala domin haƙiƙa shi manzo Allah tabbas yana yin baiwa bi wasalin da saduwa ta da saduwa da shi mu'arrari ga wannan bawa wanda yake abin rairayo to da yau ta kasa daga manzo Allah
salatun ala yasina salati ya tabbata a bisa yasinu aha mai suna ɗaha muhammadin muhammad sallallahu alaihi wasallam ma al'ada tare da alayensa wal ashabi da bal sahabbai mufassari wannan salatin ko ba abin yankewa bai zama yana mai ta saduwa ga manzo Allah ilal abadi abdullah Mm.
wa fi rabbi jahadani bil nasarifi wa bil mustaqbal ajil ma'arif شعورنا فاضل قبل الله الكريم ووالد الأمة بعض بلاغه لئن شطرني بالعميل مطاعمه ومشهده بالقلب ليس بصعب حبيب إله أهل خدمة أحبه وأصدره يومي وأمسي وعادتي حبيب خليل قاسم ومقدم كريم عظيم قلبه إن عارفين بشير نذير حاكم ومنعه به جعل القرآن على الشعائر خلقت يمين الجن وجعل مقربه فلا يسأل فلا يقارب وإن لكل العزياء خالقا من المصطفى عن القائد وهم كلهم كلهم صراط أسلة وما لم يعص الله من الصوارف فموسى وإبراهيم مالا لمريم لهم رتبة والكل عبد الجهائب ولكنما المختار أربع نصبا ومنه منال أكثر من الغلائب ومنه قلوب العالمين فعالموا به كل من أسمع قبل التعارف فكان بذا أولاده ورسيه فعصى قلوب الطيب وقسم على في العسكر فوق السقائي فآياتهم آياته وصدقا نفوسا بغير بيان عليه وطبعت الأنذار في وفد كفه وآية التي تسمع كلام الطوائف مشقه الأنذار وطيب أصبح أنا كذاك يكون والسبوك الصحابي وزاد برأي المصطفى ليس نافعا فليس كل المسلم في الصحائف فيا رب فاسألني المتهم قائما وخفا ليس المعارف وتسبي بني ربه وسننه وشاك ملائكه بيت الملائكه وأكل شؤون المسلمين لحبنا ولو بالبلاء والحذر كل آتبين ولا تحمل الأعداء يوم سواههم وأنت سبيل قاتل ذو الفصائبين ثلاث وتسليم على من ثبت به مع وجود عمدا وحسن ملائكه وعلم أصحاب المدد بمدن منه برب
Ah, marafin wawo shehu ya ce na amince da ubangiji na Allah shi ne ya min baiwa ya baiwa gare ni da tausasan ni'imomi ko koye min baiwa da sirrin nan na ladifu damdamu hakanan na amince kuma da abin zaɓin Allah shine annabi Muhammadu al-Muhtaru wanda shine ainihin sanai na Allah shehu ya ce shanoni na na daga dukkanin ta zuwa Allah ka kafi shanoni na kai wa Allah daga mahalici na aka ce wa Allah sayidu a haƙƙinsa mahalici in ko kada an ce wa ma'aiki sayyidu shugaba dama a waje hudu ake ambatar sayyidu Allah annabi Allah ma'alici manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shugaba wanda yake asalin halitta sababi sai mace ta ce wa mijinta sayyidi madaukin nauyinta da da nauye-nauyenta hamilul kalli laha sai kuma jagora shugabanka na ɓangaren addini ne a ma'aikata ne oganka ne a kanti jagoranka ne da kake amfanuwa da shi ta duniya ko rayuwar lahira shi ma ana ba shi sayidu wayannan hudun su ne suke ɗauke da sayidu shi ta za ka ji da yawa wani gurin ne shehu ya ambaci sayidu danganawa ga Allah wani lokacin za ka ji an ambaci sayidu danganawa ga manzon Allah to kaga ya ce shi'uni rafatul kullu lillahi sayyidi mahalicci na kenan maƙagi na Allah duk sha'anoni na na ɗauka zuwa manzan Allah wa su da ci tsami na zuwa ɗaukaka sha'anoni na zuwa Allah annabi mahmud abin yabon Allah wanda yake shi ko ba dai da tausasan ni'imomi shine wa su da ta tsami na zuwa Allah idan wato maziyarta ta amintaccen Allah annabi Muhammadu ta wahala ta wuya ta gare ni in tafi Madina abin yayi nauyi to ganinsa da shuhudinsa laisa bi sarifin bai zama abin juyarwa ba ya zo da shi a siga ta fa'ili amma yana nufin siga ta mafa'uli mashhadu laisa bi masarufin ne ba abun juyarwa ba ne fil kalbi a zuciyata ina ta ganinsa ina ta shahudinsa a zuciyata annabi muhammadu masoyi ne na ubangijin al'arshi ni ko ina son sa kidiman tuni ina ambatonsa yau ɗina jiya ma ambatonsa duka nake ɗazu ma ambatonsa nake yanzu ma ambatonsa nake istigiraƙil akwati kowane lokaci ambatonsa kenan tun da jiya da yau ɗazu da yanzu ai kaga kowane lokaci ya shiga kenan kullum ina cikin ambaton manza Allah shi masoyi ne da Allah badaɗiyan Allah ne cikamaki ne na annabawan Allah kuma abin gabatarwa ne gare su shine na farko shine na ƙarshe mai girma ne mai girma ne na ɗabi'o'insa azimun kulkuhu mai girman tadodinsa ne inda arifi nan ga masani daga Allah wanda ya san abin da Allah yake faɗi a cikin manzo Allah ya gane inna Allah ya girmama annabi to hulquhu azimun wa innaka la ala khuluqin azim mai bishara ne da aljanna ga masu bin Allah mai gargaɗi ne da wuta ga masu saban Allah na ƙarshen annabawan Allah ne ishe kaga yabansa da shi ne alƙur'ani ya zo mana tab bayan littattafai na annabawa da suka shuɗe suka gabata to yaban manzo Allah cikin alqur'ani Allah ya yabe shi ta qur'ani duka yaban manzo Allah ne ba sura da tofanta ko kuma wata aya ko wani kalma ko wani harafi alqur'ani da ya ofanta daga barin yaban manzo Allah yaban annabi ne ta alqur'ani kafin alqur'ani kuma ma haka nan kuma littattafan magabata manzanni da suka shuɗe da annabawa duka cike suke da yaban manzon Allah na'am shi sa duk wanda kaga yana yaban annabi da Allah yake koyi na shehu ya ce na rantse rantsuwa hakika annabi sallallahu alaihi wasallama a mutukar zamani abin kaɗaitawa ne babu irinsa babu yana yiwuwa a biyan tashi da wani sabo babu annabi shi kaɗai ne tal tilo duk daren dadewa daga nan gaba da kiyama ba wani wanda za a ce gashi sai manza Allah ko daga manza Allah sai shi ko daga shi sai manza Allah shi kadai ne tal Allah bai da kamar sa Hakika ga dukkanin annabawa akwai hawariƙul adam abubuwa masu keta al'ada shine mu'ujizozi. duka masu duk hakika sun lashe ta sun same ta daga abin zaben Allah kullu harfin duka na mai lasar mu'jiza daga annabawa to duk sun same ya same ta ne daga manzo Allah
kulluhum qurrun a manzannin Allah baki ɗayansu masu haske ne saratun shugabanni ne adillatun manya-manyan bayan Allah ne wa ma kan bi abdillahi amma cikinsu baki ɗaya babu kamar Muhammadu ɗan Abdullahi tattawa'i nan ga taron jama'un annabawa duka ya fi su sallallahu alaihi wa sallama wa Musa yace kaga annabi Musa Ibrahim kaga Ibrahimu ma ibn Maryam tare da annabi Isa dan Maryam lahum uswatun kai waɗannan suna da martabobi alara Allah wa kullu amnun bi khaifin kowane ɗaya aminci ne ga mai jin tsoro ولكنما المختار sai dai hakika abin zaɓin Allah annabi Muhammadu أربع منصبا shi ne mafi na so kai rufa أربع منصبا mun ajiro ma arfa'u mansiban shine mafi ɗaukaka a wajen dangantaka da girma da matsayi
ومنه منال الحمد من الغلائب daga gare shi ne baye-bayen nan na daɗaɗɗin nan na annabawa da manzanni waɗanda suke masu girman daraja manya-manya duk baye-bayen nan nasu daga manzon Allah ne
قلوب العالمين daga manzon Allah ne iliman nan na talikai kakab yake annabi adamu da shi ne aka sanar da shi sunayen nan da aka sanar da shi tun gabanin sanin abin aka sanar da shi ya san abin sanin sunayen abubuwa annabi adamu dai ya yi aka sanar da shi da albarkacin manzo Allah kuma don wani tsananin gata sanar da shi abubuwan aka yi bai ma san su ba bai gan su ba bai amfana da su ba da yawa mafi abubuwan abu duk abubuwan nan da ka sani an sanar da annabi adamu sunayen su duka abinda babu a zamanin da da zamanin bayan bayan nan ma aka same su da an sanar da shi ya san su an gaya masa ya faɗa amma bai gan su ba ko bai amfani da su ba wani nasa ba bai amfani da su ba wani wani wani wani wani wani bayan sa ba duka bai an sanar da annabi adamu jirgi mota talfon komai da ka sani muna amfanin nan da shi an sanar da shi kuma ƙwarya nono fura yogurt komai duka abubuwan amfanin mu an sanar da shi al'asma kullaha Mm, wa lamala da malasma'a kullaha har abubuwan mu na yanzu na abubuwan amfani ne wai ba wani abu aka sanar da shi daban ba abubuwan amfanin mu dinnan da wannan yake zamanin can da na yanzu da aka sanar da shi su kuma mala'iku ba su san waɗannan ba ba su san sunayensa ba sai aka yaye wa adamu aka gaya masa sunansa da amfaninsa komai abin da aka nuna masa ya gani sai ya faɗi sunansa da amfaninsa su ba su sani ba shi kuma annabi adamu bai riski abin ba al'ubar mutanen baya baya har mota har babur har keke da an nuna adamu an nuna masa ya faɗi sunansa ya faɗi amfaninsa amma mu ne muka yi- muke amfani da abin saboda girman annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da manzon Allah aka sanar da shi wannan sunayen da kaji an sanar da shi dan kanka dauka wani sunayen wasu abubuwa ne daban a'a sunayen abubuwan amfani ne duka wannan manjagara ce wannan tebur ne wannan diga ne wannan mashina wannan famfo ne wannan rijiya ne duka haka ne zai yawwa wannan lasfika ne duka Mhm. da manzon Allah aka sanar da shi bihi ulima al-asma qabla at-ta'arufi na'am فقالت لا أولاده وهو سيد فقالت لا أولاده وهو سيد to shikenan da sababin haka ne ya shuga ƴaƴayensa suka yi shugabanci wa shi kuma yana shugaba لسر وجود الكون da sirrin nan na samuwar kasantattu جمع المعارف yana mai cikakkiyar ma'arifa da Allah فأوصافه sufofin manzo Allah سلبية tsarkaka ne irin sufofin Allah ne وهو قد سما على رتبة الأرزاق Haƙiƙa shi manzan Allah ya ɗaukaka a bisa martabobin nan na manzanni. Gurbishin rufai can sama ƙwalƙoluwa shi yana kan can ƙarshe su ko martabobinsu suna nan dandaryar ƙasa. Ayoyinsu na mu'jizozi ayoyi ne na manza Allah. Daga cikin ayoyin hakika shi manza Allah ya shayar da rindinoni masu yawa da kwararar ruwa na rahama na daɗi daga ‘yan yatsunsa, tausasan ‘yan yatsunsa ruwa ya bulbulo. kuma ya shayar da rundunonin yaƙi jama'u masu yawa da dabbobi da kowa aka sha kai guzuri da ruwan da ya fito daga hannun manzon Allah Shehu ya ce daga cikin abubuwan ban mamakai na mu'ujiza tsakon kwani sun yi tasbihi ga Allah a tsakiyar tafin nan na manza Allah. ya raya wannan da haƙiƙa ya mutu rasu ɗawa'ifi kan jama'un annabawa shine annabi Muhammadu fa'ilin kenan a hayar lazi kan mata ya raya wannan da haƙiƙa ya mutu da izinin Allah ya mutu manzo Allah ya ce abje a ce tashi ji shi da izinin Allah an gama ta jahizinsa an komai ana jiran ma'aiki ya je a yi sallah annabi ya ce aje a ce tashi da izinin Allah tashi sai gashi ya tashi garau ciwon ma an warke sai ga shi an to da shi har da shi aka to da jama'ar janaza wajen manzo Allah wannan mu'jiza ce bishiyoyi ta tafi zuwa gare shi ya kiranta ta zo ja an yi da awace lashi jaru abin da muke so a gane dukkanin mu'jizar da kada an faɗa ba fa ita kadai aka yi ba an yi ta an yi ta an yi ta an maimaita a mutu a tashi in ji annabi ba so ɗaya aka yi ba ruwa ya bulbulo a yatsu ba so ɗaya ba ne ruwayoyi sun tabbatar da haka in kana duba mawajizozin annabi a kira bishiya ta zo ba so ɗaya aka yi ba ba so biyu ba ba so goma ba annabi ya kira bishiyoyi da yawa ya kira su da kansa ya aika an kirawo bishiyoyi sun kuma ya kirawo su ma da yawa a gewaye gaba ɗaya suka zo hadisin dan abbas ko a rana aka masa addu'a nan allahumma alhimhum hikimata wa allimhu tawila ko ai maza Allah ya raka ko annabi zai je qara'ul haja zai shiga sai abdullahi dan abbas yana karami sai ya bi manzon Allah ya riki tandawara suka je sahara ne fili bishiyu suna can da nesa ake hango su suka je inda manzo Allah ya tsaya Abdullahi ya ajiye can daura a gaban manzo Allah manzo Allah yana tsaye Abdullahi ya dawo baya can yana jiran ma'aiki sai ce sai na ga annabi ya yi haka ya yi haka ya duk bishiyoyi na can sai suka dinga tahowa ba wani tada kura ba wani ihu ba a hankali suka to nan da nan suka gewaye annabi gaba ɗaya mayan sai ya zama kurmi annabi na ciki abdullahi ya ce sai ya ta tunani ma'aiki na ciki waɗannan bishiyoyi ba komai kuma ga wani abu dai irin soyayya dai ai ba abin da komai ta gurin annabi alhairi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ya lullube bishiyoyi a sama yace ma'aiki yana ciki can ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙe yace da ya miƙe sai ga yayi tsawo yayi tsawo ya fi bishiyoyi duka sai da ya haure kansu sannan ya haka ya transfer su kowace ta koma shine yace sai na taho na ɗauki buta yace maka taho ina tahowa na tsaya na zuba ma'aiki yana ya alwala na zuba na wanke maka kafa da ya gama annabi ya rungume shi ya ce Allah ka kimsa wannan yaron fahimta kuma ka fahimtar da shi ka sanar da shi tawilin littafin ka shine alqur'ani اللهم ألهمه الحكمة ألهمه الحكمة وألمه التاويل عبد الله بن عباس يا زما يا زما shi ɗan yaro amma har da tijan sahabbai shi ake nema a fatawa saboda an gama zuba masa da albarka hidima da soyayya ta ga ya kira bishiyu kenan mashan nahawar ashijar ya kuma kira bishiya da bayahuda ya zo yake so a yi abin da zai ba shi mamaki idan ya miƙa wuya manzala ya ce to me yake so ya ce a kira bishiya ya ce da ya kace da bishiyar ta zo in ji ne sai da ya tafi ya ce an ya muhammad bishin da yawa wace zan kira ce duk wace kai kira a ciki ka ce ta zo ba ce waccan ba kar a zaci ko da waccan aka kulla kasar annabi komai na sani sai da ya zaɓi babbar ciki ta nesan sai ce ke bishiya muhammadu na kira ki shi ne bishiya ta tashi ta taho shi ne shehu busir yake ta Allah adli da awace la ashjaru sajilata wasu ma na kusan suka biyo ta dan neman albarka rakiya kiran ya nashe su ja adli da awace la ashjaru sajilata tafshi ilayhi ala saqin bila qadami kuma wannan na maka nan na wajen hajjo wajen kabarta su sai sai da khadija ai kaga bishiyoyi ga su nan wannan da wannan annabi ijalami ajo sai na manzala sai na bakar ya tsaya a can ya tsaya shi kuma ya tsaya a nan kuma kirawo bishiyan wannan ta taho wannan ta taho mutan maka to gashi shi ne manzala ya ce da bishiyar to wannan ta koma can ta tsaya wannan kuma ta tsaya a nan shine waccan ta koma can wannan ta koma ta tsaya inda yake wannan kuma ta tsaya inda sai da na abubakar yake suka yarda saboda hasada wani mutumin yamen ne ya mallaki filayen wajen duka amma saboda ana zuwa ana neman albarka bishiyar suna nan sun daɗe suka zo suka tabbuke suka ciccire su ba da daɗewa ba fa eh shi ne ai shi mutanen ‘ya'yan wannan mutumin ina ganin ma yana nan shi ne wannan masallatan iri ɗaya ɗaya a nan ɗaya a nan gurin bishiyoyin ne suna nan ana shiga kuma masallacin ana sallah kuma ana tawassuli kuma ana neman albarka annaba to shi ne shehu yake faɗa na kura ma ta yi fusa a wajen magana tare da manzo Allah lokacin da kura ta shigo ta zo ta shigo da gudu ta fita fito tana ta zikiri kura da rana sai wani mai kiwon dabbobi ya ganta sai daɗa kare dabbobin sai ce a mamaki kura da rana kura da rana mamaki sai kura ta tsaya ta kalle ta ce kai ne mafi mamaki da ni wa anta a ajabu minni wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina aljabalaini ahadin nasa wa anta tar'al ganama fil fala ga mazala tsakanin duwar waɗannan uhudu da aibu yana shiryatar da mutane amma ga ka ana a daji kai da dabbobi ga can ana ba da shari'a sai ya kama makyarkata daga wajen manzo Allah take kaga a can ma ta gaida annabi ta fasaha ta karbi addini tun daga ta a hanya tana ci gaba da zuba tana fadar sai sai wannan mutumin mai ciwo ya kama inda inda ya zai tafi to ai tafiya dabbobin mutane ban sanya zan yi da dabbobinmu ne da na mutane in na tafi kada ta ce tafi zan tsara zan tsare maka haka je ka dawo je ka ka karɓi addini ka karɓi shari'a ya bar kura da dabbobi ya tsare ta tsare ya tafi da gudu ya je ya samu manzo Allah ya gaisuwa ya karɓi addini ya daɗe sannan ya dawo ya zo ya samu kura tana nan dabbobi sun tattare waje ɗaya tana ta kewaya su ba wacce ta gudu ba wacce a wani abu ya same ta shine nace kaga da hausa suke cewa ke ba kura ajiyar nama ashe idan kura ta imani ta sadu da manzon Allah amana take yi da tana riƙewa ba abin da ya samu ya zo ya duba dabbobin nan adadin su ba wacce ta da kansa ya janyo ɗaya daga cikin dabbobinsa ya yanka ya jefa wa kura hadiya kura ta ja gefe ta ci iya cin ta tafi tana salati ga manzon Allah to wannan shine kisa da yace wa ziwa afsahat haka nan barewa ita ma ta yi magana ta yi fusa da manzo Allah lokacin da tarko ya kama ta wannan kuma an ji abin da ya faru da barewa mai farauta ya kafa tarko ya kama barewa sai ta tarko anan ya koma can yana ta bacci sai Allah ya taimaka sai tarko ya kama barewa barewa tana nan sai manzo Allah ya zo shigewa barewan nan sai ta kira ta dinga ihu tana kamun kafa da manzon Allah shine manzo Allah ya zo ya saurari barewan nan tace ya rasulullahi taimaka min na bar 'ya'yana akan dutse na zo in kiwo don je in shayar da su ƙanana ne amma gashi tarkon bawan Allah nan ya kama ni ya rasulullah ta kai ƙara shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ke gashi Allah ya bashi ke in na sake ki kika tafi ai ban kyauta masa ba ko sai ce sai dai mu alƙawari da ki ki je ki ba wa dabbobin in ki ba wa ƴaƴanki nono ki dawo ni kuma zan tsaya anan shine sai ta ce ta yarda manzala ya kwance ta ta tafi ta je ta ba wa ‘ya'yanta nono ta yi ban kwana da su ta dawo da ta dawo ta samu manzala sallallahu alaihi wasallama sai manzala ya matso kusa da wanda ya kwanta yana bacci kamshin annabi sai ya tashe shi a gigice sai ga manzala suna ta hira da barewar annabi yana mai da ita tarko ɗin sai mutumin ya tashi dama daga cikin musulmai ne na cike ce ya rasulullahi lafiya ya ce a tarkonka ya kama barewa Allah ne ya baka to tana da uzuri ƴaƴanta ƙanana mai jego ce shine ta nemi alfarma ta na kwance ta taje ta ba su nono ta dawo shine na mayar maka da ita cikin wannan tarkon naka Allah ne ya baka sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma da zaka taimaka ka banta ka sake ta Allah sai ya baka wata sai ya ce ya rasulallah duk yadda kake so haka za ya ce to yadda nake so ka yi mata afuwa ka sake ta tattafi tana da 'ya'ya ƙanana ta je ta ci gaba da shayar da su nan da nan shi ma sai zai dafa aka kama aka kwance ta shi ne sai ce da barewa ta tafi barewa ta dawo ta tsuguna ta yi gaisuwa ta yi salati a shaɗu allah ilaha illallah wa annaka ta yi fasaha magana ta yi godiya sannan ta koma ta tafi wajen ‘ya'yanta to wannan hikaya ingantacciya ita shehu yake nuni da cewa barewa ma ta yi fasaha ta yi magana tare da manzon Allah na'am ya diddiga ayoyi da mu'ujizozi na abin zaɓin Allah annabi Muhammadu damo ma ya yi fasaha irin fasaha na ta arifi masani shi ne daman da bai huje ya zo ya jefa wa manzan Allah ya rashin ladabi idan kai annabi ne gwada mun abin ban mamaki da wannan dama shi ne manzan Allah ya ɗaga daman ya karkaɗe shi ya jijjiga shi saboda jefar da shi ɗin da aka yi kasan annabi da tausayi annabi ya damu dan me aka jefar da damu haka ina tsaye yana ta rashin ladabi yana ta maganganu amma manzo Allah ko kallonsa ko sauraronsa bai yi ba tunda ya ce in dai kai annabi ne ka gwada min abin ban mamaki ga damo nan gwada min abin mamaki da shi manzo Allah bai ko kula shi ba sai ya dafa kan damo ya ce sannu damo wane ne ni kai damo ya zabbu man ana sai dabo ya ce anta rasulu rabbil alamina قد فاز من صدقك وخاب وخسر من كذبك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله باب يهودي سي باي باي با يا جا من ده بيتاجي با shine anan sai bai yahuda ya dan tsuguna ƙasa sai ya ce ya rasulullahi haka kake to na yadda kai annabin Allah ne sai ya karɓi addinin musulunci a nan sai yi wa manzala bayani ya ce da banuwa da banuwa da na yahudawa a madina su ne suka haɗa kwamiti aka turo ni in zama delegate in zo in yi rashin mutunci gare ka idan ka ɗauki mataki to kai ba annabin Allah ba ne amma amma wauta ka haƙura to kai annabin Allah ne don a taura da injila aka sifa ka take ba ka martani ba a ma sharri kai sharri saboda haka dama in ka tabbata kai kai ne annabin ƙarshen zamani to za mu zo da dangi da duk yan uwa za a zo a miƙa wuya a shiga addininka saboda haka ya rasulullahi zan je isar da abin da na gani kuma za a shigo yanzu nan duka za mu zo a shiga addini manzo Allah ya farin ciki ya mahaban da shi ya tashi ya ɗau damansa ya juya zai tafi kawai sai ya dawo yadda daman nan ya kwanta gaban manzo Allah sai ya rasulullahi ka banni ne maka sujjada kai ka cancanci ai ma sujjada saboda ka san kafirci zai samu ai ga girma sai ce annabi sai ce a'a sujada sai Allah ba a yi wa kowa sujada sai Allah mahalicci wanda kai imani da shi Allah ce da zan zama ina umartar wani ya yi sujada ga wani da na umarci mace ta sujada ga mijinta saboda tsananin girman haƙƙinsa a kanta laukuntu amiran ahadan an ya sujada li ahadin la'amar tumra'atan an ta sujjada zaujiha sujjada sai Allah da ƙarfe da yahudan nan ya tashi ya tafi da yamma danginsa da mutanen da suka je suka zauna ana jiran ya dawo da ya musu bayani gaba ɗaya suka yi wuya suka to wajen manzon Allah suka ta shigowa har wajen magarba suna shigowa suna ta karɓa addinin Allah mai ƙara annabi daraja to waɗannan mu'izozin shi shehu yake shi shehu yake nufi
wata azabu ayi mustafa shehu yace kididdiga mu'jizozi na abin zaɓin Allah dangane da kirga su ɗaya biyu uku goma ishirin talatin ɗari hamsin dubu babu amfani cikin haka domin adadin ba shi da adadi ba za su ƙididdigu ba ma fi saha'ibu abin da yake cikin takardu da littattafan duniya bai zama ɗaya bisa ɗayan goma ba. Ya Ubangiji Allah, ka sanya ni in zama hadimi ne gaban za Allah mutuƙar zamani Allah ka yi mana haka. ka kame daga bari na ya ubangiji Allah ya kaidin nan na makiya ka kare su daga bari ka kare ni daga barin kaidin su ka warkar da ɗan ƙaramin ɗana ya Allah gashi shine namiji na farko ba shi da lafiya a warkar da shi wanzar da shi cikin alara Allah da manzo Allah ka samar masa da bashi shirya kada a same shi ya zama bawan ƙawalcin sheniyar duniya ya dinga bin 'yan duniya yana neman duniya kada kai man haka Allah ɗan ƙarami a lokacin shi ne halifa alhaji abdullahi Allah na roƙe ka ka gyara sha'anonin masu jinginuwa ga jama'unmu ahlul fairata tijaniya Allah ya roƙa ya gyara sha'anoni komai Allah ya gyara ya daidaita kuma ga shi haka Allah mun ba dan irin waɗannan addu'o'in ba ai da tana an tarwatsi to shehu ya riga ya roƙa da matsayuwar lamarin karama shehu tijani ne kuma ga shehu kuma ya zo ya maka da addu'o'i da tasa karama shi ne kaga ake tsaye in ba don haka ba don halinmu ne da yanzu ba labarin lamarin na'am masoyan namu masu jigina sun bayyana zama a ƙauye ne ko a daji wal'arda ko ko a ƙasa a cikin birni suka bayyana da zama duk a gyara lamuransu ko ko dukkanin inna mai zama zauna na daga jama'unmu Allah ya gyara lamuransa da kuma ainihin harkar tafiyarsa zuwa ga Allah min Allah kada ka dariyantar da maƙiya ɗaya rana yiwa hijin ga ɗaya daga cikinmu. inna duk mace karmaki ya mana dariya Hakika Allah kai kyakkyawa ne, mana aikinka mai kyau ne ga mutanenka ƙadirun mai iko ne ma'abocin juya lamura ne ka hana a yi mana dariya mu ka ba mu damar mu kyakyata musu ba gashi ba ba haka ake yi ba Hmm? yanzu za mu kirga dariyar da aka ya kamata a ce an yi a kan makiya ai tana da yawa amma duk yan mutum ƙarya yake kalla ya ce sai dai a gan mu a ji haushi a yi baƙin ciki ba dai a yi mana dariya ba mutanen shehu ko duk inda muke kuma haka muke Mm, Allah ƙara mana son annabi amma duk inda aka tona dariya ne can da can ɗin Allah mun gode Allah ka bar mu da shehu mu mun ji ban gani da gaske muke Allah na salati da taslimi na Allah tabbata a bisa wannan da mu'addu bin mu'addu dan adnanu kabilun nan nasa da jama'unsu ta ɗaukaka bihi da shi shine annabi Muhammadu mu'adduko da adananu su ne kawukan nan na manya-manyan jama'u da alayensa da sahabbai matuƙar faɗin nan na mai sakankancewa cikin soyayya ta annabi da kuma sakankancewa da Allah shine ne niyyar ya ce na amince da ubangiji na Allah ya yi baiwa gare ni da tausasan ni'imomi na'am
نبي عظيم القدر منك رحمته سن أين الزيتين مدرعان لسانه ذكر المصطفى سينامه مسيح زكي أبدا مشيعا فأعظمه في كل وقت وفرحته إلى الله شكرا منشدا ومقطعا لأني متى ألقمت ذكري ودعوه خلصت من الأرض بأسمع عبدا خلقت من الإشراك والشك والعلى إلى جنة يرجعونه عنها وزودا بذكر المصطفى كراحته وروحي وروحي ومصلحا ومن مسلم حاتم قطع مقلبه ومن فكل المدينه مدمعا فمن جوده الدنيا واخرى وعلمه امد الام النوم بعد الذي وعى ومن صوته نور الدلال تزينا ومن نوره نور الكفر تبرعا ومن ايه اي الذين قبله وليس سوى المختار حقك رفعا وخلق البلايا ورسول اليه ولولا مناسب عجيبا تمتعا
وصحبه أجمعين zamantu rikabar shauki shehu ya ce na hau abin hawa na shauki da na hau abin hawa na shauki ina ka tafi shehu ya ce sai na nufi tafiya zuwa kasar nan mujamma'u muhammadu kenan Muhammadu Mujamma'u suna ne daga sunayen maza Allah. Na'am. Da mujamma'u ne Ubangiji Allah ya tare alfaharce-faharce baki ɗaya Allah ya tattara dukkanin girmama-girmama da alfaharce-faharce. Shehu ya ce, Na fita da albarkacin mujamma'u min kulle zikin daga barin dukkanin kunci da tsanani. Na shiga birni, masina mai tsarewa mumanna mai hana aukuwar sharri bihi da manzala. Shi annabi ne, mai girman daraja. kuma mabuɗi ne na rahamar Allah da shi manzo Allah ne na zama ainihin rundunar yaƙi gashi kuma ni kaɗai ne amma sirtu ainal jeshi kai kadai kake gayya kai kadai kake gayya ban muradu da buguya rabu ba hasawa eh laisan halin kasancewa ta zaki abin sawa sulke Shehu ya ce harshe na aikinsa ambatan abin zaɓin Allah, kuma jihun da sannu yabo yake samun manzan Allah daga gare ni mai tsakamshin tashi da tsarki, mutuƙar zamani yana abin rakawa da girmamawa ta soyayya. Shehu ya ce da sannu zan yi hidima ga manzan Allah cikin dukkanin lokaci da kuma dai lokaci. Ina mai godiya kuma izuwa Allah, ina mai sabon waka, ina mai yayyanka ta wajen kaɗau, ina mai auna ta awo na abuli fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ina ina kaɗau kenan ina yayyanka mustaf'ilun fa'ilun ana duka shi ne na'am fikiriya ko da yaushe na lizauta wa tunani na ya bansa mafa'ulul awwal wasani alzamtu fikiriya madahahu mafa'ulul awwal fikiriya madahahu mafa'ulul sani ko da yaushe na lizumta wa tunani na yaban manzon Allah sai in kubuta in tsira daga barin laifuffuka baki daya aka ta an baki daya dai in zama ba ni ba wani laifi saboda me saboda tunanin yaban manzon Allah Ina tsira kuma na tsira daga barin shirkoki. ba shirka tare da mu mu wahidai ne masu kadaita Allah ne wa shakki na tsira kuma daga barin kokonto cikin lamarin Allah na tsira daga barin rauni cikin ibada da koyi da manza Allah sai ga ina mai tafiya zuwa aljannan nan ta sanin Allah halin kasancewa ta ɗa abin sawa kana'a dan abu kaɗan ya ishe mu saboda albarkacin soyayyen mu ga manzo Allah maimaita ambatan nan na abin zaɓin Allah shine hutu na mutuƙar zamani na ji na ba gajiya na huce in ji na na nutsu maimaita ambatan manzan Allah na'am shine kuma ruhina shine kuma hutun zuciyata wancan wancan ratu hutun jiki fa raihanu hutun zuciya ruhi kuma ruhin na wanda yake cikin na sami'a ina mai ji ina ji ina mai jiyarwa ina ji ina yabo kuma ina jiyar da wani na yaban da nake wa manzon Allah Shehu ya ce yaban wani mai shiryatarwa annabi Muhammadu to yaban waninsa shi ko hadin nan abun bi kaskanci ne, ƙarya ne. Amma dukkanin yabo baki ɗaya kakaf an abin tattarawa ne fi cikin mazala. daga baiwar manzan Allah duniya ta samu lahira ma daga baiwar manzan Allah ne sannan waya ce an yi duniya da lahira don annabi wani tattiri ya dinga musu to me duniya dangane da annabi me lahira kuma mahajubi kawai an komai ma saboda manzan Allah yawwa min judihi dunya wa ukhra min judihi kai da uwarka ma duk kowa kowa da kowa daga min daga baiwar manzon Allah ne wa ilmuhu ilmun manzon Allah shine yayi dadi ga alƙaluman nan na lauhul mahfuzi yayi dadi gare shi ba abul ladhi wa abarin abin da ya ka kiyaye shi lawal mabuzin duk daga ilimin manzan Allah ne kasan lawal mabuzi shi ne komai yake rubuce a cikinsa ko ma kana wa ma ya kuna wa ma sai ya kuna kakaf duk komai na Allah shine babban kundi komai daga can ake ɗaukowa komai na can ne duk wayan annabawa ai ƙur'anin har komai daga can ne to a haƙiƙan lamarin baki ɗayan abin da yake can ɗan ba'ari ne daga ilimin manzala ya ɗan ɗisa wa wannan wannan allah da alƙaluma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am daga daga kyawun manzon Allah ne mataye na aljanna ta yi ado kasan su kyawawa ne adan su ba magana a kaddara ga ya aljanna nan ma ba ado ya aka cika dan tsananin kyau ne su komai nasu ya aljanna za ka ganta idan dai mutum ne ba dan aljannan ba ne in aka nuna maka ya aljanna wallahi sai ka gudu saboda kyau dan ita aljanna saboda tsananin tsabar lafiya da kyau in ta daga hannunta haka za ka ga bargon yana kaiwa yana kawowa ga jinin ga komai normal yanzu kai mata kana ganin bargonta ba waje za ka wa har ga aljanna sai an je eh Allah ka haɗa mu a can tare da manzo Allah to can can can ma nan ce da za a ce matan aljanna da za a ce ta kadiri a ce idanta ɗaya rabin idanta ta walƙata shi haka ya shigo duniya gaba ɗayan duniya sai ta sai ta narke da haske saboda irin illin idan 'yan aljanna matan aljanna Allah ya tara abubuwa a can Allah ka ba mu sa'a inda an rike annabi duk namu ne in ko mutum ya yi wasa Allah ya ce ya nan ya ce wa kala ba kala ba nan su yaji ina can jahannama a nan duniya kana jahannama a lahira ma ka je jahannama kai baka girmama annabi ba kenan a rayu cikin ɗarɗar a mutu cikin har-harin Allah ka kiyaye mu Allah ya bar mu da annabi abin duk da Allah ya tanada dan masoya annabi na alkhairi Allah ka sa muna da rabo na'am daga hasken manzon Allah ne hasken nan na watanni wato ya tarasantu daga ayoyin manzo Allah ne yin nabi'ina qablahu ayoyin annabawa gabanin sa duk wani mu'jiza ta annabawa tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa kakab duk abin mamakan da yake gunsu daga manzon Allah ne na'am babu kamar abin zaɓin Allah babu ya ɗauka ya ƙasƙanta ne ko ya ɗaukaka duka cikin halittar Allah maɗaukaka da babu kamar manzo Allah cikin daraja. Shi manzon Allah taska ne na talikai, kuma shi sirri ne na Ubangijinsa Allah, ba don manzo Allah ba, da ba za ka samu ɗaya tak a halittar Allah ba na kowane nau'in halitta ya ji daɗi. Da ba wanda zai ji daɗi. Allah ya sa kawo manzon Allah duk wani daɗi da kai ko ɗan ruwan sanyi ka sha wallahi annabi ne ba wani mahaluki daga cikin halittar Allah ta mata'a da zai ji daɗi ko na sakan ne a duniya ko a lahira sai dan manzon Allah na'am shehu ya ce shin na ambaci bukatu na ne ya rasulallahi ga shi ga manzon ko in yi shiru ne ya shugabana na yi shiru ka sani a biya an biya salatin Allah ya tabbata gare ka da sahabbai baki ɗaya radiyallahu anhum